والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدني لنا بهذا المحضر والتعظيم بنظرة تأتينا بمثله jiya ya bayyana mana abubuwan da an da kyawu na ɗabi'u na madalla wanda suke suna ke ce madatta yau zai mana bayani cewa to ɗabi'un nan ko wanda ɗaya su cikin ɗabi'u masu kyawu da za a samu wani allah ya mishi baiwa da ita to da ya samu ɗaukaka mai girma da ya samu soyayya mai girma cikin jama'a to mi kan ce ma wanda dukkan ɗabi'un na su tattaru gare shi ko hiye da kowa shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka duk wani abu wanda Allah zai ɗaukaka wani da shi annabi ne ko wanda ba shi ba guda ɗan an samu ta ishi mutum manzo Allah shi kuma dukkan su Allah ya tattara su ga baki ɗaya sannan wurin halitta Allah bai mai kyawun shi ba sallallahu alaihi wasallam ko wani dai daga cikin wannan ya isa zama abin da zai wajabta maka ka so manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rasulul qala al-qadi al-qadi yace idza kana tafsir al-kamal wal jalal ma dhakarnahu inda abin da muka ambata ya zama shi ne ɗabi'u na kamala da girma da ɗaukaka ورعد الواحد منا تشرب بواحدة منا أو اثنتين muka ga ɗaya daga cikinmu allah ya ɗaukaka shi ya samu ɗaukaka da ɗaya daga ciki ko biyu in tafa kallahu bi kulli asrin in ne suka dace gare shi a kowane zamani ne wato shi abu mai kyau cikin ɗabi'un nan mai kyau da tun da allah ya ɗan adam shi kirki shi a wani abu wanda an bai da kirki yana son a yi mai kirki kuma yana son mai kirki ko da mutum bai da shi to yana son shi da haka tun da allah ya dan adam da halitta to abin kirki abin kirki ne abin da ake so abin da ake so daga dukkan mutumin da yake madadicin halitta ya ce ma min nasabin da ma dai nasaba a ce mutum na nasaba kwakwara madaukakiya hau jamali ko ko Allah mai kyawun halitta hau kuwata ko Allah mai ƙarfi hau ilimin ko Allah mai ilimi hau ilimin ko haƙuri irin na halitta a wasu ja'atun ko Allah shi sadauki yana sadaukantaka hau sama'atun ko Allah ya mishi baiwa a da aka ci hatsi sun kare sai gidan maye ana da bukata abin da ke da tubali a ci bayawa ya kai ya yi kowa baiwa kowa zai so shi ta yi azuma kadaruhu a alkadarin wannan da Allah ya ba ɗaya daga cikin alkadari ne ya girma wayo duraba bismil amsal ya zama ana buga misali da sunan shi wa ya taƙarrazu wa yutaƙarrazu lahu bil wasu bidalika bil qulubi asaratun wa azmatun wa yataƙarraru lahu asaratun wa azumatun tasiri da girma ya tabbata gare shi bilwas bi zalika da sifan tuwon shi da wannan dabi'a irin kulubi a cikin zukata zaka ce ko dai ba a so da sai dai kaza da Allah ya mashi an ana so saboda wannan abun yana da girma cikin zukata ko da ba a so shi za a so shi da wannan dabi'a mai kyau wa munzu usulin khawalin riba bawalin shi kuma wanda Allah ya sifata da wannan ɗabi'a guda kudu wanda yake da girma da ɗauka cikin zukata za a so shi tun zamuna da suka shuɗe da wanda ke ba su rududduge za ka ji ana taimakon mutum saboda ɗabi'a mai kyau da an gare ya ka bincika sai a ce ai ya daɗe da rasuwa amma wannan sifar da Allah ba shi ta wanzan mai da kyawu cikin zukata da mutunci da ɗaukaka idan haka ne kuma haka ne amma zannuka bi azimi kadari man ijtama fi kullu hadhihi al-fisal ila ma la ya'khudhuhu adl wa la yu'abbiru anhu maqal wa la yunalu bi kasbin wa la hilatin illa bi tahsis al-kabir al-muta'ali yace to inda haka ne kuma haka ne me yasa tonka da girma alƙadarin wanda dukkan ɗalibin nan masu kyau suka taru a cikin shi kuma taruwar da yake sun tattara har taruwar da yake lissahi bai iya gane iyakar shi sannan zance walayo abdurrahman bai iya bayanin shi a fahimce shi kuma ya zama walayo na lubi kasbin ba a samun wannan abu da tsorori wala hilata ko da wata dubara ba su samuwa illa bi tafsisi da kafin mutane sai da ke banta ubangiji mai gina maɗaukaki min fadilatin nubuwati na samun daraja annabta war risalati da manzanci ita annabta da manzanci yawan ibada bai baka ita tabarakallahu ma ya ma wahin muka sani ko kokarin ka bai baka ka zama annabi ko ka zama manzo haka walittaka kokarin ka bai baka sai inda ma Allah ya ka mai arzikin zama wani iri kaza wa wala hullati da zama badaɗai shi da badaɗattaka wal mahabbati da soyayya wal istifa'i da zabuwa wurin Allah wal isra'i da isra'i wal ru'yati da samun ganin Allah subhanahu wa ta'ala wal qurbi da samun kusanci ga Allah wal dunuwi da samun ƙarin kusanci ga Allah sun madana ta dalla كان قاب قوسين أو أدنى والوحي كما سام وحي والشفاعة كما سام تشيتو والوسيلة كما سام وسيلة shi wasila wani gida ne wanda ya kowane gida ɗaukaka a cikin aljanna allah ya shi guda ne saboda bawa shi da ya kowa cikin bayi saboda tawadu ya ce ku mana allah a bani shi kuma ya san ba maɗaukaki kamata da aka na gidan shi amma sai ya ce ku roƙon mana Allah samu darul wasilati duk wanda ya roƙon mani to zan ba shi hege ciki ka kuma hegen na akwai gidaje akwai dukkan kowace irin nema to za a baka haka shi irin salati ne dan ba dan ya rabanta ba dan kai ka rabba da samu alwasila shi ne ga abin nan kiran sallah ati muhammadu ne wasilata wal fadilata ka ba shi darul wasila idan kana wannan addu'a za ka samu kai ma na ka rabo cikin darul wasilati kuma shi ka dace ta ko samu sai shi zai yan bai wal fadila da daraja wal darajati arrafi'a da daraja marbakiya wal maqabil mahmud da matsayi abin yabo shi da na samun ceto a yi hisabi wanda duk da kafiri sai ya gode ya yabi annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam dan saboda tsayuwar mahashar to kon mashiga jahannama ga kafiri bisa ga wannan tsayo tunda zai roki Allah ya ji kanshi da raba shi da wani ko wuta za a kai shi ya yadda a kai shi wuta to maza Allah shi ɗaya ya kai ya zamo ya ma'alla abin da ya kamata a yi ma'alla ya ce ta yi an baka ceto sai a fara yin hisabi ina al-maqamul mahmud rasulullah kawo mahmud wal buraq da buraqa wal mi'raj da samun mi'raji bayan isra'i da baitul maqdis aka sauko da inji wanda yake mala'ika ne manzo Allah ya mi'raji hawa zuwa inda Allah shirya haɗuwa da shi wal ba'si da aiko shi ila al-ahmar wal aswad zuwa ga jaffata da makafata wasalatu bil anbiya da kuma yi annabawa jagorancin sallah nan baitul maqdis da ran da aka isra'i da miraji yace to Allah ya tara annabawa da musulmai kaka baitul maqdis aka sa jibril ya kira sallah ce ina neman wanda zai limanci ko jibril zai yi ko annabi adam ko annabi ibrahim ko annabi nuh ko musa ko isa aka daidaita sahu wurin ce ya muhammad zo shiga gaba ka ba da sallah ya shiga to kaga duk wani maɗaukaki yana wurin manzo Allah ko shi ko shi a maɗaukaki bisa ga maɗaukaka manzo Allah ya yi annaba da manzanni balle kai karan kadamiya ina ruwan manzo Allah da kai annaba da manzanni da bala duk suna wurin aka ce shi abban ya zo ya bada sallah ya shiga ba sallah sannan Allah ya ce mishi ya tambayi annabawa da manzanni akwai bambanci tsakanin nashi sako da nasu ce Allah ya ba shakka nake ba ba da shakka Allah ya ka banda bukatar tambayar sai ci to haka da kai lalle duk sakon da na aiko da naka da nasu iri guda ne kuma abin da ake yi maka su ma haka aka ce musu hakuri suka yi kai ba ka ci gaba da hakuri na gaya shi da ɗaukaka tun da wurin ba bayan magana da kowa ba ga abin da muke ji gaskiya shi kadai da yan shi aka tara su kuma ya suke mishi barka da zuwa ya shi da cewa dukkan addini ya koma ga hannun shi da kowa da kowa yanzu yana hannun shi sallallahu alaihi wasallam washahadati bainal anbiya'i wal umma da ba da shaida tsakanin annabawa da al'ummomi kamar da muka ce din nan ya ce na tashi kiyama za a zo Allah ya ce ma manzanni kun yi da sako ce Allah mun yi da sako dama ga man al'umma su ku na aiko wannan zuwa gare ku da manzanci na ya ce ya iya ya iya su cewa mu Allah ya ba taɓa ganin shi ba Allah to in mun ganshi muna kahirci ai ba taɓa ganin shi ba to kai ka sun ce ba san da kai ba ba yi da aikin da bai ce Allah na iya cutu shari'a ce za a na shi duka suna da shi zuwa ce ran madai Muhammadu sallallahu alaihi sai a zo da mu ko kusan ba a bari shi ko shi zai jagoranci ba Allah ce to mun kira ku don ku ba da shaida wannan ma ya koshi ga waɗannan ya ce ya iya sun ce bai iya ba me za ku ce Allah ya yi da manzanci sa arziki ne an basu da waɗanda ba su gaishe ba da kun ji ashe akwai shaida ya to Allah suna shaida mu mun riga su zuwa ba zamanin mu guda ba ci to ko kun ji sun ce ba zamanin guda idan kuka sani ce manzon Allah gashi shi ya zo ba da alƙur'ani da gare ka ya faɗa mana cewa duk sun ina manzanci ci to ai sai Allah a tambaye su wa ashe da su wa ashe da su adilai ne sai a ce a to kun manzon Allah ce ni ashe da kuma ta adilai ne Allah ce kuma na ashe da ka sallallahu alaihi wasallam kasani wasu ya dace walade adam da kuma zama ne shugaban ɗiyan adam kaf walewa ilham da ba shi yawa alhamdu yawa alhamdu biye ne to duk wanda bai karkashin ta ko bai shiga aljanna shi dai ada ya ta kuma gobe kiyama yawa alhamdu Allah ya sa mu ciki wal bisharati da bushara wan nazarati da gargadi wal makanati da daraja madaukakin inda dil arshi wurin ubangiji al arshi wadda'ati da biyayya ga Allah kan saboda biyayya ce ga Allah duk abinda Allah ya sai sai Allah ce haba ya isa rage ko jirin kiyamul layl yace ba dan ka wahala ba ka sawaka maka kuma wurin kafirai sun kibi yace shin kashe kanka za ka rabu sai ba ina ruwan ka kai kayan naka da aka ce wa an dala ashirin ta kalakarami da ya hau dutsen abubuwansu ya kama kiran mutane zuwa ga Allah sai da gari ya waye tun farkon dare ya ku baniwa da ya baniwa ne ku zo ku bi da kwaɗe ta Allah ku shira ya ku yan gidan wani yan gidan wani a kan dare haka yake shi kada suka ce mun ce ba kuma hakuci ne ba ku yadda ba to ba ga kaba ta bayyana amma bai bari ba to haka duk abin da an ka ce kama da'a ga Allah sai Allah ya ce na gamsu bari haka sallallahu alaihi wasallam shine wa da'ati sama can wal amanati da amana wal hidayati da shiryawa ko da shirya wa rahmatin da zamuwa ta rahama lil alamina ga talakai wa yudai rida da bashi yadda wala sauka yuqi karabu ka fatar da Allah in ya fara baka ya kama baka ya kawa baka sai ka ce Allah na gamsu a bari haka wasu ali da kuma wasu uli da ba shi dukkan abin da yake gori ga Allah wal kausar da tabda al kausara wa sama'il qawl da jin zancen Allah wa itimamin ni'ima wa itimin ni'mata walika da cika mashi ni'ima wal afwi da yan rangwame amma ta kaddama ga dukkan abin da ya gabata wa ma ta akhara da abin da ya jinkirta wa sharhi sadr da yalwata mishi kirji wa wani isra da saure mai da saryan mai da kowane irin nauyi wanda zai nauye shi da kuma abubuwa na zunubi to bai zunubi to amma da in ma yayi an saryan mai da alƙawarin da Allah ya dora min da manzanci duk an saryan mishi bai da laifi ko kaɗan wa rafi zikiri da ɗaukaka ambaton shi da kace la ilaha illallah sai kace muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa izzatin nasr da girma da buwaya taimako da Allah ba shi ko yaƙi zaya tsora wata biyu ko iska ya buka sai ce ga muhammadu nan bakin ko ya kashe su wa nuzul sakina da kuma saukar natsuwar zuciya musamman kagon sulhu hudaybiya cikin da duk aka raurawa kila sai ko sai da abubakar da ummu salama ta ko cikin sahabbai ne da sai na umar shi amma hankalin shi na yi dan da yanzu cin sai da na abubakar Allah ya ce mu soke hadaya mai aski mu koma mu koma madina ba a shiga makka ba na ya ce yi haka aka ce ko ba annabi Allah ba ne subhanallah ya ce annabi Allah ne mana abin da waɗi ba gaskiya ba ne ce gaskiya ne to ba shi ya ce muna za mu zo mu shiga makka ba mu yi umra mu yi aski ba da wani ci shi ya ce to ya zai ce mu koma ya ce ya ce maka bana ce yi to to bai ce mana ba to kai hakuri ce a wai zai ce kai ka lazimci matsayin ka umar ka san kai kowa yi manzon Allah kowa ya san gara za ka ya umar ka tsaya matsayin ka umar ya ce to can dai bai zubar ta ce ya rasu lillahi ce na ce kai ba maza Allah ba ne ya baya na ya ce ya ce ni ba za Allah ne abin da gwada gaskiya ba ne ce gaskiya ba kai ka ce Allah gwada maka za mu shiga maka kai da wafi mu yi kaza ya ce eh to ka ce mu koma ya ce na ce maka bana ce eh to ba ce to kai hakuri umar sannan ya shiga wurin kuma salamata ya ce mata al'umma ta ta halaka ji manzan Allah su ta ce ya an kai ya ce tuna ba da umarni a tashi a yi aski a soke hadaya so uku sun kiya abin da ya rage bala'i ya sauko duk ya halaka su gaba daya ta ce ya rasu laya ta karbi hanzarin su sun ban makka sun ba iyaye ko sun ba ƴaƴa sun ban mata sun ba dukiya ta shekara shidda yau amma kai kan taho da su duk mun taho muna murna za mu shiga makka ga maka can muna hange kuma da ƙarfi mu duk muna halaka su amma ka ce Allah ya ce a koma suna da hanzari ya ce ke ba wannan ba halaka za su yanzu na su ƙi na ita ce na baka shawara kana bi ya ce eh a sha na shawara da bacin kirki ta ce je tsakiyar su ka kira wanzamin ka ce maka aski kanka ne ba mu yi hana ya ce in aka yi maka aski sai ka je ka soke hadayarka ka zo ka dana sake su ka gani kakka sabulla kakka ruwa kanka ya so ya kira ni an kai mai aski ya ta soke hadaya ta da zama ne to sai Allah saukar da asaki na ga zukata ya soka an samu ci gaba da Allah wani zo kai ma aski da Allah ne ka gama mai ka zo kai mai don an kai aski an ka soke hadaya to cikin komi Allah na saukar da asakina gare shi duk da aka yi manzo Allah bai girgiza saboda ya da yaqini kuma ko da zuciya gare shi sallallahu alaihi wasallam hijiran da yake hijira ga su zazzanne amma ba ruwa ne da su zuwa ga tsayawa ya musu jawabi ya zuba musu masa haka ko ina manzo Allah ba kama su cewa wai ya dar dar wata ayyidi bil malaikati da karfafa shi da mala'iku wa yi tayin kitabi da littafin da Allah ya bashi wal hikimati da hikima shi ne nubuwa wa sabil matsani da fatiha shi ne bakwai abin biyantawa wal qur'anil azim da qur'ani mai girma wa tazkiyatil ummati da tsaka ki al'umma ce wa du'a ila Allah da addu'a zuwa ga Allah wa salati Allah ta'ala wal malaikati da kuma Allah da mala'iku da kai mai salati wal hukmu bainan nas bima arahu Allah واحكم بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما cewa duk abin da ka gani to ni Allah na yarda da shi a tsaya kan kinan ba ba kuma ba a raka la kai hukunci duk abin da Allah ya gwada maka duk abin da Allah haska ka maka na yarda ni Allah kawai ka zarta shine ma'ana wacce take amma dan kuma ka ce ma'ana khasa lokacin da Umatu ya yi sata diga soke da nan ya tarba Yahudi aka ga sawu na gari Umatu ya ce a bai huda shi Umatu ya kawo mashi Umatu ya ce a'a wagane da ita ya ga riga gidan ka da ma ya huda makiya Allah ne kaza kaza yan uwa ne ku suka suka ce biki shi domato aka zo ran manzo Allah ka zo ya ce ma shi bai hude shi to yau kam gaskiya dai ka yi shi mu taurin manzo Allah ba za yau musulunta ba ce mu taurin manzo Allah ban hukunci ce a taurin kafin ashar shugaban yahuda ce a mu shugaban musayan gaskiya aka amma shi manzo naku mai gaskiya shi aka ba gaskiya ban zuwa wurin nan mutuwar nan an ka ce ba a zuwa daidai an ka zo jama'a ko duk musulmi ba an ka taru domin wata bai sata to shine tun da alƙali ne ga lokacin zai dogara ne ga bayani da shaidu to shi bai hude bai da shaida kuma sannan an biyo sawo daga tukun yadda an ka boye rigar soke an ka biyo har gidan bai hude shi ba barawo wanda an ka gani shine manzo Allah ya ce ka mu Allah ya ce ka kusa ka karkata kaji baka karkata ka kusa ka karkata kita tarkaru ilayhi shay'an qalila inji Allah yaje gurin gurin ladabi da tausasa ga manzo Allah ce kin yin tsire ka karkata gare su su batar da kai sai Allah ya fahimtar da kai cewa kuma ba harakallah ai na gwada ma yadda an kai satar to alƙali bai da iko hukunci da abin da ya sani shi sai dai abin da shaidu sun ka tabbatar wannan shi a shari'a da haka manzo Allah tunda zai kafa hujja ne da hanyar shari'a to zai bi cewa ina shaidu in babu shaidu sai to yanzu misali mutum zai kwashe kamar gaban alƙali sai a kai shi kotu gaban alƙalin wani ya mara kai kai wani ya ce ba ka mare ce ni ko gani ne bai ba ba ga shi tuni da ruwa kaza shi da ruwa ban gan shi ba ranka ne ƙarfin kaji ya ce bai ko ganka ba gan shi ba ya ce aiwa kana da shaidu ranka da ya gaban ka yan mara ko ce a ba kai ka raba mu a in dai shari'a ce ce wata kotu in zo in shida amma nan muni ba ruwa na shaidu akwai shaidu to shi da ya ce ba kun ba nan yau da hukunci da abin da Allah ya gwada ma ya sanar da kai ka san ka ga yadda an kai satan nan to a jawancan yau da hukunci ma a rakan to amma ma'ana amawa ka yi hukunci duk abin da Allah haskaka maka ni Allah na yarda ya ce ɗayan ku nan gaba zai zo a same shi mutum ya zo aje kujera ko a gida ya yi zane ce shi bai yarda da hukunci da abin da aka haramta sai abin da Allah ya haramta ku sani ni manzon Allah duk abin da na haramta Allah ya yarda ya zama haram duk hukunci na Allah bai tasiri da wa kullu ma arakallah sallallahu alaihi wasallam wa wadai al'isri wal aglal da sari yadda nauyi da kunci da kuma kukumi daga barin shi anuhum gabar al'umma ta gaba ke dai wal kasmi bismihi da kuma rantsuwa da sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa ijabati da'awatihi da karba addu'a shi wa takalimil jamadati da magana sandaradan abubuwa gare shi ya ce ya san duwatsun da yake amma ka in ya gita suna assalamu alaika ya rasulallah tun babu annabta da hili sannan ya isa abin da ya shahara kututturin da bino da ya ta nishi kamar na gudu da taguwa wanda Allah ya zo rungume shi da juma shi ne kakawa hitina ya ce ya rasulallah duk jima'a ina jin sanyin ƙafafunka da daɗin ka hau da kada hudu ba yau na shirya in ji kila ma ya kwalli ya taɓa tace ba sani ba kawai sai jin murya ka can wani wuri isamin kwalli wanda Allah ya ce to kana so in maka addu'a Allah ya raya ka kai ta ɗaya har gobe kiyama har tashi kiyama ko ko za ka haƙura da hukunci gobe kiyama kana cikin itacen gida na ta rasulullahi ga rayuwa ta abada mi nake da duniya na haƙura wanda Allah ta so ya ce da bari mashi haka nan ba da ya kama ni shi har abada ba shi ka zai ba kuma ranar da zai ce ka ce mai tace da yana kiranta ba kawai ce ke itaciya ba za Allah Muhammadu ga ce ya ce na kira kawai sai ce tamshi ilaihi ala saqin bila qadam sallallahu alaihi wasallam wal hujum da dabbobi ga baibayi wa ihya'il mauta da kuma raya matacci wa isma'i sunni da sa kurma ya ji shi da je da kurma wa nabil ma'i min baina asabi da bugar ruwa tsakanin hannuwan shi wata kasirin kalili da yawaita abu dan kaɗan wani shikaƙil kamari da tsagewar wata waraddi shamsi da mai da rana ya zo da bacci ya kasa kawa sai da kansa da la'ali wahayi ba bacci ba wahayi yana sauka gare shi har da asar ta yi rana ta gangaro za ta faɗuwa sai wahayi ya gama wa sauka sai aliyu kayi sallah ya ce a ya ce يا رب إن علي في طاعتك وطاعة نبيك وما صلى العصر sai a ga rana ta dawo tau ta dawo farkon motari aliyu ta ce sallah kuma bata koma bata koma asa ta da wannan lokaci da dai sauransu wa qalbil ayan da juyar da abu ya koma ba yadda yake ba wa nasr da taimakon shi da da tsoro wa libtila da gaibi kuma tsinka da Allah ka tsinka da shi da gaibi wa zillil gama da inuwar girgije gare shi kaga shi ba tun kahin annabta tun zamun da ya ce sham da dukiyar a khadija ko mai tsara ya ce girgije da ya muna inuwa tun daga maka muka je muka dawo wa tasbihil hasa da tasbihin tsakkuwa ga hannunai kuma ya ba abubakar umar duk su tasbihi ga hannunsu wa ibrahim ala da warkar da ciwar wata da raɗi ha kawai zai doki ijiya ya mai ya gyara shi kenan an fasa ciwo hannu ya karya daidaita ya shafa da hannu ba da ya gada ba sai ya shafa ba to kaga wani abu na mu'jizar manzo Allah suka sa duk abin da yawanci an mu daga ya komi wuya sai ya zabo karama gare shi yanzu muna da madora da yawa kana maka sai ya dora ka musu ga sunan da yawa cikin al'umma na musulmi wani lokacin allah ji ganshi shi kare ya zuwa sai ya kalle kalle kare sai ya dora sai ya baka ce to kawo ka ce ka kula da ita to ya shigo mata daga huntuwa sai wani irin masu shigan surutun da wayan mutane yan sihiri akwai wani mutum wai dan wannan wai sai ya zo wai a kalle kare sai ya dora sai ya baka boko kaza kaza kaza sai da ya gama sai ce kai ka taba ganin wannan mutum ce a suna da malamin su ba ya ce magashi ba ce to ni ne wannan mutum kuma wallahi ba dan mutane ba wallahi ba bukatar rika mutum in zan dora duk inda yake duniya wallahi zan dora shi to ga sun da yawa ko yanzu akwai su haka manzo Allah shi shi gare mu jiza mu ko gare mu karama wal ismati minan nas da samun tsari daga sharrin mutane ila ma la yahwihi mutafil har zuwa abin da yake mai tattara hujjoji da bayani bai iya tattara su ولا يجود بعلمه إلا مانعه ذلك وفضله به لا إله غيره da wanda yake ba mai kewayewa da sanin shi sai wanda ya mishi wannan baiwa wanda ya fifita shi da shi shine wanda yake ba a mota da gaskiya sai shi ila ma a addala duk abin wannan ka ce ka ɗauke shi ka ce ɗaya ko inda baiwa take da buwaya da bunƙasa da waibuwa sai ka koma lahira zuwa abin da Allah tattalin mashi biddarin akhira gidan lahira min manazil karam na masaukai da gidaje na karrama masaukan karrama wa darajatil qudus da darajoji na tsarki wa maratibis sa'ada da matubin sa'ada wal husna da abu kyakkyawa shine aljanna wa ziyarati hadda kai allati taqibu duna halqul abubuwan da hankula za su tsaya ba su iya kai ta ba waya haru dole idraki alwahab zato ma duk zato zaton za a yi zaton zai kare ya ɗebowa bai cin mata bai riske ta hankula ya ta cewa wasa ne kasa wasa ne kasa wasa ne kasa ya kamata ba gano mi adali ne tun da min من دنجتي من فضيلة النبوة والرسالة والخلة والمحبة والاستفادة والدكة من دنجتي تتوفان دا واو العدف إن شاء الله
بعد الفتح